إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا صافية الصبر الشاب يرقى رمضان الشيكرة تدبو ليد دري حدود أربعين دشدا هجر من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda yake unguwar Wusetu a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na goma sha uku na tafsirin iyaye mata a cikin wannan wata mai albarka kafin mu fara karatu akwai tambaya kamar haka mai tambaya ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ya ibada Allah ya saka da alkhairi ya sa ku ɗauka a aljanna maɗaukakiya amin sai ta ce ina da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko don Allah akwai aljanun da Allah yake ba su damar kwancewa a watan ramadan saboda akwai masu aiki da suka ce min a cikin watan nan suna jin motsi a toilet ɗinsu ana wanka sannan ana buɗe ƙofa idan za su tashi su ji kamar an danne su kuma su gagara faɗa ɗayar ta ce har kashe wai aka yi mata kada ta faɗa to wannan tambayar tana da alaƙa da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan watan ramadana ya shigo ana ɗaure kangararrun shaidanu ko ana ɗaure kangararrun aljanu to yaya kuma ake ganin waɗansu abubuwa suna faruwa kenan a cikin watan wanda abubuwan za su iya kasancewa suna da alaƙa da aljanu to na farko shi wanda kika ji motsin nasa ba dole bane ya zama kangararren aljani ne tunda hadisi caye kangararrun aljanu ake daurewa kaga kenan wanda ba kangarandun ba ba a daure su to sannan kuma idan mutum ya kwanta ya ji kamar an danne shi wannan yana da alaka ne da kila shi din bai yi addu'o'in da suke ba wa mutum tsaro da kariya ba na kwanciya bacci da sauransu to sannan da aka ce ana daure aljanu shin wani irin ɗauri ake musu ɗaurewa ana nufin a sa igiya a ɗaure su ko kuma ana nufin a hana musu kazar-kazar da kuzari na hana ɗan adam ibada mana ko dai ya zamo ɗauri ne hissi ko ɗauri ne ma'anawi ɗauri da ido ke gani ko kuma ɗaurin da ido baya gani shine cire musu laka da karsashi na hana mutane samun sukunin yin ibada to wallahu ta'ala alam kowanne zai iya yiwa duk da cewa hadisi ya ce sulsilati shayatin za a samu su sarka a daure su to mu dauka ma daure sun ake yi to da haka malamai suka ce wannan baya hana samuwar irin waɗannan abubuwa domin ba dole bane ya zama waɗanda suke wannan motsin kike ji kangararin shedanin ne kuma daman hadisi ba caye kowane shaidani ake daurewa ba caye maradatul jan kangararrun shaidani to sannan kuma dan an daure su baya hana a dan ji wani motsin su abinda daurin yake nufi ba sa samun sukunin hana mutane ibada kuma wannan kan zahiri ne ana gani domin mutane sun fi samun sukunin ibada a me a cikin wannan lokaci zaka ga mutumin da yake karanta alkur'ani kila kullun izu goma a yanzu in ba a yanzu ba ne da kyar yake iya izu biyu kuma a yanzu sai ka karanta izu goman ba ka gaji ba amma in a wajen ramadana ne izu biyun in kai da kyar za ka kai saboda a wancan lokacin akwai tasirin shedanin mutumin da yake iya sallar dare a yanzu zaka ga in a wajen ramadana ne kwata-kwata baya iyawa amma yanzu sai a yi tarawihi kila in an zo tahajjudi ma ya sake fitowa a dora da shi kila ya shiga ya wani aikin ma nasa na daban amma duk bai gaji ba da nishadi amma in a wajen ramadana ne wannan baya yiwuwa sai da kyar da kyar to da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kuma wannan amsar taki kamar yadda na faɗa ta hanyoyi da dama babu cin karo tsakanin abin da yake faruwa da ke ko yake faruwa da ku da kuma abin da hadisai suka faɗa ina fata an gani tambayar ta ta biyu ta ce meye ne matsayin isti'aza da basmala a farkon sallah da kuma tsaki da kuma tsakanin fatiha da sura matsayin yin a'udhu billahi da bismillahi a karatu ko a cikin sallah ko a wajen sallah duk ɗaya ne ba bambanci sai dai kawai a cikin sallah ba a bayyanar da a'udhu billahi da bismillahi in za a yi karatu ana yin su ne a zuci sai dai baki ya motsa amma sauti ba zai fito ba sai dai kawai karatun fatihar shi ake ji to haka nan in tsakanin fatiha da sura ne nan ma za ka fara farkon sura za ka yi bismillah amma bismillah ba za a ji ta ba kawai za ka motsa baki ka yi ta a zuciya sai kuma ka fara da farkon sura wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim hadisin anas ya ce na yi sallah bayan annabi da abubakar da umar ya ce fakanu la ya haruna bi bismillahir rahmanir rahim na yi sallah bayan annabi da abubakar da umar amma ba sa bayyanar da bismillah in za su yi karatu cewa ba sa bayyanarwa baya nuna ba sa yi suna yi amma a ɓoye tambayarta ta uku ta ce idan mutum na bin jami'i sai ya tashi a raka'a ta uku zai koma ya zauna ne kamar mamu ko zai yi wannan raka'ar da ya tashi to wannan tambayar gaskiya bata fito min ba saboda da farko an ce yana bi kuma sai aka zo aka ce zai zauna kamar mamu ha to wanda yake bi daman ba mamu bane to ka'ida dai ita ce duk mutumin da yake bin liman ba zai saba wa liman ba ko da rafkanuwa kai shi liman ya dauke maka rafkanuwar in dai rafkanuwan nan ba ta rukuni ba ce misali ba ka yi tsayuwa ba ka yi kabbara harama ba to nan liman baya ɗauke maka a a wani sujjada ta kubuce maka ko wani ruku'u ya kubuce maka to wannan liman ba zai ɗauke maka ba amma dukkanin wata rafkanuwa da za ka yi to liman ya ɗauke maka tambaya ta ƙarshe ta ce me hukuncin jilsatul istiraha jalsatul istiraha shine wani zama da ake yi duk bayan raka ɗaya kafin a tafi ta biyu bayan mutum ya gama sujjada guda biyu kan ya miƙe sai ya zauna bayan ya zauna ya daidaita kuma sai ya miƙe malaman fikihu suke ce da ita jalsatul istiraha wai zama na ɗan hutawa to amma dai ya tabbata a hadisin malik ibn huwairith cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zaman amma zaman ba dole bane a sallah barinsa bai kai a ce sallah ba ta yi ba to amma sai dai yinsa kuma yana ƙara wa sallah lada domin yinsa yana nuna cika ga sallah da shi da irin ƙabdu ɗora hannun dama akan na hagu akan kirji wannan shi ma kamar haka ne idan mutum bai yi shi ba ba za ka ce sallar sa ba ta yi ba amma kuma idan ya yi shi sallar ta fi cika ta fi lada domin ita ce cikakkiyar kamanni na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace in ba manta ba darasin mu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen aya ta tamanin daidai cikin wannan sura mai albarka suratu taha wato faɗin Allah maɗaukakin sarki fa ulqiya saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa da aka yau za mu tashi farkon aya ta saba'in ke ko saba'in da ɗaya kenan daidai wato faɗin Allah ƙala amantum lahu qabla an adana lakum kuma kamar yadda na faɗa wannan shine darasin mu na sha uku me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبير
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وألقا to idan ba a manta ba muna tattaunawa akan fir'auna da annabi musa da kuma matsafin fir'auna an haɗu a filin daga filin musabaka filin munafasa filin ƙyakkure da aka ga matsafin fir'auna ga shi fir'aunan a gefe a zaune da sauran 'yan kanzaginsa masu kallo ga kuma annabi musa a gefe da ɗan uwansa haruna to idan ba a manta ba a cikin wannan tattaunawa muke annabi musa ya ce kaza su ma matsafa su ce kaza annabi musa ya ce kaza su ma su ce kaza hatta kai dai a ƙarshe annabi musa ya ce ku fara jefa sandunan ku suka jefa sai ga sandunan da igiyoyin nasu sun zama kamar macizai a ganin idan mutane ma'ana sun yi wa mutane rufa ido to kuma a ƙarshe Allah ya ce da annabi Musa kai ma jefa sandar ka ya jefa a ƙarshe sandar annabi Musa ta cinye dukkanin waɗannan itatuwa nasu da igiyoyi nasu to bayan haka ya faru shine fir'auna ya tashi su matsafin fir'auna kai bayan sun ga abin da ya faru ya faru sai suka faɗi suka yi sujjada ga Allah mun faɗa wasu malamai sun ce sujjada suka yi wasu malaman suka ce a'a sai suka sallama suka yi saranda kuma sai suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mu yanzu mun yadda da ubangijin haruna kuma ubangijin musa mana mun sallama wa annabi musa a matsayin annabin allah da ɗan uwansa haruna kuma mun yi imani da abin da suka zo da shi na bautar allah shi kaɗai to a wannan lokaci ne shine fir'auna ya tashi ya ce da su qala amantum lahu yace yanzu kun yi imani da shi kenan qabla an azana lakum tun gabanin in muku izini ma'ana yanzu fir'auna yana jiran in za a yi imani ma sai an nemi izininsa to wannan yana daga cikin kurakuran da wasu masu mulki suke yi a wasu lokuta idan giyan mulki ta kamo su sai su ga bautar Allah ma ba za a yi ba sai sun ba da izini wanda wannan kuma kuskure ne wannan tsari ne na fir'aunanci shi addini tuni Allah maɗaukakin sarki ya yi izini a yi shi da haka ba a jiran izinin wani ko shugaba ne ko iyaye ne ko mawane ne duk wanda Allah ya ce kai wa biyayya ya ce kai masa biyayya ne cikin abin da yake hurumansa amma banda magana ibada domin ibada Allah ya riga ya izini am shara'u lahum am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ashe kenan Allah madaukakin sarki tuni shi yayi izini ko shi yake ba da izini shi yasa zamu ga girman biyayyar da mace miji yake da shi a kanta ya kai matuƙa domin a hadisin Tirmidhi annabi ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi alaiha da zan ce wani yayi wa wani sujjada to da mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin da miji yake da shi akan mace to amma tare da haka manzo Allah ya ce idan matar ɗayan ku ta ce za ta je masallaci wajen bautar Allah kar ya hana ta wannan izinin tun Allah ya bata idza sta'azanat imra'atu ahadikum ila almasjidi fala yamna'aha idan ɗayan ku matarsa ta ce masa zan tafi masallaci to kai ya ce mata a'a saboda me saboda wajen ibada Allah ne kuma Allah ya yi izini sai dai abin da ya zama wajibi akan mai gida in matarsa za ta zo masallaci to ya tabbatar ta yi kyakkyawar shiga ta musulunci kuma duk abin da ya kamata ya mata na nasiha da sa ido da kula wannan ba laifi bane ya mata amma kar ya ce ba za ta je ba musulunci bai yadda ba malamai suka ce in ya ce ma ba za ta ba ta ɗauki mayafinta ta tafi ba ta yi laifi ba an gane ko shi yasa za mu ga a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai matan da sun san mazansu suna da tsananin kulle ba sa bari a fita kamar sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sai ya zama matarsa ba ta tambayar unguwa sai ta jira sai lokacin sallah da an yi kiran sallah sai ta ce to na tafi masallaci kuma ya san daga masallacin za ta biya wani waje amma ba shi da damar ya hana ta saboda mai saboda annabi ya ce in dai matar ɗayan ku ta ce za ta masallaci kar ya hana ta shi yasa bilal ɗaya ne daga cikin 'ya'yan abdullahi dan umar da ya ga mata sun fara sakaci da kulawa da shiga ta musulunci a zamanin tabi'ai wata in za ta fita ba za ta sa cikakken hijabi ba wata in za ta fita ta fesa turare sai ya ce wallahi ni ba zan ban matata ta je masallaci ba saboda irin fitar da suke yi to shine mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce an ce maka annabi ne ya ce in matar ɗayan ku za ta je masallaci kada ya hana ta kace sai ka hana to shi kuma hujjarsa ai abubuwa sun fara canjawa matan yau ba irin na da ba ne ba sa yin kyakkyawar shiga ba sa kula ba sa kaza to shine sai mahaifinsa abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya zage shi zagi mummuna ya masa fada fada mai tsanani ya ce ina ce maka annabi ya ce kana cewa za ka hana ya ce baka san sauka daga kan maganar annabi shi yake lalata zamani ba duk rintsin zamani in dai za a bi maganar annabi to abubuwa na gyara za su tabbata to yau sai kaga wasu mazan sun hana matansu zuwa makaranta sun hana matansu zuwa masallaci don ibada amma kuma ba su isa su hana su zuwa biki ba za a je biki can za a je biki can za a je biki can nan yana jin tsoron kada danginta su ce ya matsa wa 'yarsu kada a yi musu gori cewa su gidadawa ne ba su waye ba ba sa zuwa bikin dangi da 'yan uwa da aka sai ya batta amma can kuma bai ga girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka shar'anta ba shi yana ganin anan zai nuna ikonsa na namiji ya hana to mu sani hikimar da ta sa shari'ar musulunci ta ce a bar mata su rinka zuwa masallaci saboda koyaya za ta zo bayan sallah za ta ji wani abu da aka faɗa na addini ta ƙaru in na yi ne ta aikata in na bari ne ta bari to wannan ku ya fi ka kulla mace a gida to wannan akan abin da ya shafi sallah ta farilla haka malamai suka ce amma sallah ta nafila dama ita asali a yi ta a gida ya fi kuma za ku ga a abubuwa na nafila an ba wa miji fawa na ya iya hana mace amma banda a na farilla wannan maganar da muke a kan farilla ne yanzu kamar azumin nafila duk yadda mace ta kai da son ta yi azumin nafila idan mijinta ya ce karki dole ta yi masa biyayya ba za ta yi ba amma azumin farilla wannan na ramadana da muka shigo ai ba wata mata da sai da ta ce wa mijinta ma mai gida zan fara azumi saboda wannan sawun giwa ya take na raƙumi a nan ba a neman izini izinin Allah kawai ake jira kuma tuni ya riga ya yi to da ka dai hattara masu mulki hattara shugabanni hattara mazaje da dukkanin wani mai iko kai hatta iyaye za ga wani lokaci wani uban sai ya dage wai ɗansa sai ya cire gemu don me zai tsaye da gemu izinin Allah ne addini ba a jiran sai wani ya yi izini Allah ya riga ya yi izini ko wata uwar ta rinka cewa yarta dan me zaki rinka sa hijabi ai da haka ba za samari ba za su ganki su ce suna son ki ba sai a dauka ke mai miji ce a a ba haka bane ba so da haka dai mu kula da wannan da haka wannan asali ka'ida ce ta fir'auna shi ya fara kawo ta saboda mulkin kama karya wai ba za a yi addini ba sai da izinin sa to amma duk da haka da muke cewa ba za a jira izinin wani ba sai na Allah wannan bai ci karo ba da sanarwa akwai wasu lokuta da hukuma za ta ce musamman bangaren jami'an tsaro duk wanda zai yi wa'azi ya kawo takarda wajen 'yan sanda ya sanar nan ba neman izini ba ne sanarwa ne su kuma saboda abin da ya rataya a wuyansu na harkar tsaro tunda za a tara mutane dole kaga su suke da haƙƙin su san wa zai taru me za a yi wani irin adadin jami'an tsaro ya kamata a turo don su kula saboda mutane ba su fiye zama lafiya ba in sun taru hayaniya ta kan biyo baya kuma saboda wani lokaci akan samu mutane suna da sabani i junansu in wani ya sa wa'azi yau shi ma to shi ma dan kungiya wance shi ma sai ya ce bari ya sa in dan dariƙawa ne ya sa to shi ma sai dan dariƙawa ne ya ce shi ma ya sa to sai ai fitina to hikimar da wani lokaci hukuma take cewa a nemi izini ko a sanar dan kada taron ka ya ci karo da taron wani to irin wannan babu laifi to da dai wannan shi ake nufi da aka fir'auna ya ce amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kun yi imani da Musa ne kafin in muku izini ibn kasir ya ce ai yana nufin saddaqtumuhu yanzu kun gazgata shi qabla an azana lakum tun ban ba ku izini ba ai ma amartukum bidhalika ni ban umarce ku da ku yi haka ba wabtamtum alayya fi zalika kuma kun saba mun bisa ga haka to shine anan sai fir'auna ya ci alwashi ya faɗi kalmomi masu zafi na cewa to sai ya ɗau mataki da farko sai ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra lalle Musa ya tabbata shine babban ku da ya koya muku tsafi to kaga wannan ƙarya ne sharri ne kage ne fir'auna ya san Musa ba matsafi bane kuma ya san Musa bai da alaka da waɗannan matsafan to amma irin abin nan ne na tabar makunya a nade ta da hauka ya ji zafin kai da aka yi masa sai ce fala uqatti anna aydiyakum wallahi sai na yayyanki hannuwanku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin asassabe ma'ana idan na yanke wa mutum hannun dama sai in yanke masa kafar hagu idan na yanke wa wannan kafar hagu sai in yanke masa kafar dama to wannan nau'i ne na azaba wanda abdullahi dan abbas kamar yadda za mu ji a gaba ya ce a tarihin duniya ba a taɓa yin irin wannan ba daga kan fir'auna shi ya fara saboda tsabar zalunci in zai kashe mutum sai yanke masa hannun dama kuma sai yanke kafa hagu ko ya yanke kafa hagu ya yanke kafa a hannun dama a shari'ar musulunci yin haka haramun ne shine wulakanta gawa idan mutum ya cancanci kisa kawai musulunci ta yi a kashe shi amma bai yadda a wulakanta gawarsa ba saboda ko ba komai dan adam ne dan adam kuma Allah ya girmama shi da haka ba a so a wulakanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai tura sahabbai jihadi cikin nasihar da yake wa kwamandojin sojoji yakan ce da su banda yin musla musla shine wulakanta gawa bayan an kashe ta a kwakule hanci a yanke kunne a yanke baki a harshe a kwakule ido to banda wannan in an kashe gawa kawai a batta haka to amma fir'auna yace fala uqatti anna aydiyakum ko la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin sannan yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli kuma sai na rinka tsire ku a jikin kututturan dabino mana dabinan da aka yanke to sai a zo a feke shi a feke shi bayan an kashe mutum kuma sai a zo a tsire gawarsa irin yadda ake tsire kaza a tukubar mai tsire to shine wala usallibannakum fi juzu'in nakhl a wata ayar wala usallibannakum ajma'i kuma duka haka zan muku ba zan rage kowa ba to a musulunci inda ya halatta ai wannan kawai waje ɗaya ne shine waɗanda suke yan fashi da makami kidnappers an gane ko bandit su kaɗai musulunci yadda a yi wa irin wannan azaba shine Allah ya ce inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunqaw min al ard sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fil hayati dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim ubangiji madaukakin sarki ce kadai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke yaƙar manzan Allah suke yaɗa ɓarna a ban ƙasa me ake nufi da yaƙar Allah da yaƙar manzan Allah da yaɗa ɓarna a ban ƙasa shine fashi da makami da ayyukan ta'addanci to Allah ya ce irin waɗannan sakamakon su ayyu qattalu a kashe su aw yusallabu kuma a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin kuma a yanke hannuwansu da kafafuwansu a sassaɓe aw yunfaw min al-ardi kuma sannan ko a yi musu ɗaurin rai da rai sallah ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine sakamakon su na kunyatar nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma azaba mai girma tana nan tana jiran su a lahira ibnu kasir yace wa qala qawlan ya'lamu huwa was-saharatu wal khalqu kulluhum annahu buhita wa kadhaba sai fir'auna ya faɗi maganar da dukkanin matsafa da duk mai sauraro ya san cewa kure shi aka yi zafin kaye ne ya sa shi ne wannan maganar da ya ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr falau qatti anna falau qatti anna aydiyakum arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakhl to wannan maganar zafin kaye ne ya kawo ta to sanne yace wala ta'lamunna kuma za ku san ayyuna tsakanin ni da Musa wa yafi ashaddu tsananin azaban azaba wa abqa kuma waye azabarsa tafi wanzuwa wasu malaman suka ce a yana nufin tsakanin shi da Allah ba tsakanin shi da annabi Musa ba domin shi fir'auna yana ganin shi dan takara ne da Allah ba wai da annabi Musa ba tunda shi ma Allah ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to da ka yace wala ta'lamunna za ku gane za ku sani tsakanin ni da Allah Musa waye ya fi tsananin azaba waye kuma yake wanzazze ma'ana idan yana azaba azabar tasa ba ta karewa kuma ko da yaushe yana nan baya mutuwa to kaga wannan ma yana daga cikin manya-manyan da'awoyi na kafirci da fir'auna yayi da'awar baqa'i wanzuwa yayi da'awar shiddatul azab ko ashaddul azab cewa yana da matsananciyar azaba wanda kuma waɗannan dukkaninsu a asali sifofin Allah ne wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah shi yafi tsananin azaba fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yusiqu wasaqahu ahad inna akhadahu alimun shadid ibnu kasir yace ayla aj'alannakum muthlatan a takaice dai fir'auna yana nufin zai daddatsa su ya wulakantar da gawawakin su bayan ya kashe su wala uqattilannakum kuma a takaice sakon yana nufin zai kashe su wala ushiranna bikum kuma zan kashe ku a gaban idan mutane kowa ya gani don in wulaƙanta ku kuma don sauran mutane su tsorata daga gaba kada wani ya sake saba mu qala ibn abbas abdullahi dan abu zace fa kana awwala man fa'ala zalika a tarihin duniya fir'auna shine ya fara aikata wannan ta'addanci na gididdiba gawan mutane bayan ya kashe su falamma sala alaihim bidhalika wa tawa'adahum ibn kasir yace bayan yayi tumbe akan su ta hanyar aikata haka wata wa'adahum ya firgita su ya tsorata su hanat alaihim anfusuhum su kuma sai suka ji to sai me kuma sai suka ga to ai rayuwar ma ba komai bace in dai akan Allah ne dan ka mutu ai baka yi asara ba to shine kalu sai suka ce قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا qalu sai suka ce lan nuqsiraka ala ma ja'ana min albayinat wallahi ba za mu taba zabar ka ba mu bar abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu abinda ake so kenan mutum ya kasance duk lokacin da abu ya taso na addini to ba girman mutum zaka kalla ba in yayi magana hujjarsa karka ce ai malam wane ne a'a me hujjarsa me dalilinsa girman hujja ya fi girman jikin mutum yanzu ku ga fir'auna yana da girma in ta fuskar girman isa ne fir'auna ya fi annabi musa shi mai mulki ne musa ba mai mulki ba ne ba wannan ta fuskar duniyanci kenan duk da ta fuskar addini annabi musa ya fi shi tun da shi annabin allah ne to amma dai ta fuskar rayuwa mutane sun fi ganin mai girma girman mai mulki girman mai kuɗi sama da girman mai addini mai mutunci to amma duk da haka su waɗannan mutane matsafan fir'auna da imani ya shiga zuciyarsu sai abin ya canja to haka ne idan kaga mutum ya fi girmama mutunci ya fi girmama addini sama da girmama kuɗi sama da girmama wani abu na ɗaukakar duniya to wannan ya nuna maka yana da imani ya nuna maka ya san kansa ya fi ganin girman Allah sama da girman abin duniya shine Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub duk mai girmama abin da ya danganci Allah to alama ce ta zuciyarsa akwai takawa to da ka su waɗannan mutane matsafan fir'auna bayan sun tuba sai suka ce da shi lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayna wallahi ba za mu fifita ka mu zabe ka akan hujjoji da dalilai ba da ka hujja da dalili ita ce ababbi ba wai wani babba ba shi yasa shi wa Abdullahi Gwandu Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa Hisnur Rasid yace wala yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin ba abun malami duk girman sa akan barna a gaskiyar sa ake bi ita kuma gaskiya a bakkar ce ko jahili ne ya faɗe ta to da haka dai anan waɗannan bayan Allah sun fifita gaskiya da dalili akan girman mai girma to wannan daidai ne suka ce ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji mabayyana ya zama mun zaɓe ka mun bashi wannan ba za mu yi haka ba ibn kasir ya ce ai la naktaru ولا نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين والله بزام زابيك مفيفيتاك أكن أبن ديزو منبا نشريا دكما يكيني والذي فطرنا من رنسي لأبنجج ديك عجيم kalmar wallazi fatarana wasu malamai sun dauke ta a matsayin rantsuwa ce mun rantse da ubangijin da ya kage mu domin tuni sun riga sun yi imani da Allah da haka sun san cewa Allah shi ake rantsuwa da shi amma waɗansu malaman suka ce a ba rantsuwa ba ce cikon zance ne abin nufi lan nusiraka alama ja'ana min albayyinati wa alal ladhi fatarana ba za mu zaɓe ka akan hujjoji ba kuma ba za mu zaɓe ka mu ba Allah ba ba wai sun rantse ba ne a'a suna faɗar abubuwan da sun fi musu fir'auna ne gaskiya ta fi mana kai Allah ya fi mana kai suka ce nan kamar amsa suke bashi da ya ce wala ta'alamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa to mun zaɓi Allah da haka mu a wajen mu mun Allah ya fi ka ibnu kasir ya ce ya tamilu ay yakuna qasman zai iya yiwa ta dau rantsuwa ce kamar yadda muka faɗa a baya wa ya tamilu ay yakuna ma'tufan ala albayyinat kuma zai iya yiwa cikon zance ne akan kalmar albayyinat alama ja'ana min albayyinat wallazi fatarna yace ya anuna kenan suna nufin la naktaruka ala fatirina ba za mu zabe ka mu bar mahaliccin mu ba wa khaliqina makagin mu allazi ansha'ana min al-adami wanda ya samar da mu daga babu al-mubdi'u khalqana ko al-mubtadi'u khalqana min ad-din wanda ya kirkira halittar mu daga daga yumbu da ka fa wal mustahiqu lil ibadati wal khudu la anta shi ya cancanta mu bauta masa shi ya cancanta mu rankwafa masa ba kai ba da ka karshe sai suka ce faqadi ma anta qab duk abin da zaka yin kai tunda ya ce fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in naqli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai ne muku kaza sai ne muku kaza sai suka ce duk abin da zaka yin kai to shi ma wannan yana nuna idan imani yayi kaka gida a zuciyar mutum to baya tsoron wani abu ya same shi akan imani duk abin da zai same ka in dai akan Allah ne in imaninka ya kai baka shakka ka yadda ka rasa kowace iriyar dukiya ka yadda ka rabu da dangi kai ka yadda ma kololuwa ka rasa rayuwarka in dai akan Allah ne to wannan yana daga cikin ɗabi'a ta gaskiya da ɗabi'a ta imani tana sanya wa mutum jarumtaka tana sanya wa mutum dakiya sabanin haka kuma akasin haka idan kaga mutum ya fiye tsoro to bai da gaskiya shi rashin gaskiya yana gadar da me tsoro gaskiya ita kuma tana gadar da mai jarumta to wannan shi ma mun ɗauki wannan darasi a cikin wannan aya da aka suka ce da fir'auna faqadi ma anta qab yi duk abin da za ka yi ai fafa almashi ita aikata abin da duk kake so ba sai ka ba mu zaɓi ba duk abin da kake so ma mu mun ɗauka za mu jure wa ma wasalta ilaihi ko wa ma wasalat ilaihi ya duka duk abin da hannunka ta ga za ta iya mana ta mana innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya yo ai ita ma wannan rayuwar duniya me karewa ce in ma baka kashe mu akan imani ba ai mun san lokacin mutuwan mu yayi zamu mutu to me na tsora me hikimar zance yace wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid wanda ba a kashe shi da takobi ba yana zaune ma in lokacin mutuwarsa ya sai ya mutu sabubban mutuwa suke da yawa amma dai ita mutuwar ɗaya ce da wanda ya mutu sakamakon wani ya kashe shi da wanda ya mutu sakamakon haɗari da wanda ya mutu sakamakon ajalinsa ya yi ba cuta ba komai da wanda ya mutu bayan ya yi doguwar jinya duk sunansu mai matattu duk sunansu sun mutu da ka faɗi ma an taƙadin inna ma taƙadi hadhihi hayatar duniya ai inna ma laka tasallutun fi hadhihi dari abinda suke so su ce da fir'auna ikon da kake da shi akan mu fa kadai a iya duniya ne bayan duniya kuma me zaka iya mana bayan kashewa me kuma zaka iya mana abinda wanda yake nunawa duk wani wanda yake ganin zai iya cutar da kai kololuwar abin da yake iya maka na cuta ɗaya ne shine ya zama sanadin mutuwarka bayan ka mutu ba wani abu da zai iya sake maka kuma magana ta kare to ita kuma mutuwan nan da muke gani ba wai wani ya ce zai kashe ka ba ko kai ne kake son ka kashe kanka ba ka isa ba in lokacin ka bai ba akwai mutanen da da yawa suna son su mutu amma lokacin su bai ba sun yi sun yi mutuwar taki wani zaka ga ya sha guba amma sai dai je ta amai ya ta dura masa madara kuma ya tashi shi ba so ya tashi ba so ya mutu amma Allah bai yadda ba lokacin bai yi ba wani ya je jefa kansa a rijiya amma haka za a fito da shi sai dai ya sha wahala amma ba zai mutum ba saboda lokacin mutuwar bai ba mai ran bai yi niyyar karɓa ba to in dai kai mai rai ba ka iya kashe kanka da kanka sai Allah ya ga dama to wani bai isa ya kashe ka ba shi ma wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai Allah ya yarda saboda mutuwa lokaci ne rubutacce Allah ya rubuta kowa ya rubuta wa kowa nasa to da haka dai suka ce ba mu damu ba da duk abin da za ka yi mana mun san in ma Allah ya baka ikon kai mana din a iya duniya za ka iya mana da mun bar duniyan nan baka isa kuma ka bi mu lahira ka ci gaba da yi mana abin da kake so ba ikon da Allah ya baka din iya a duniya ne wa hadhihi daru zawali ita kuma duniyar da man ba gidan tabbata bane za ta kare wa nahnu qad raghibna fi daril qarari mu kuma mun fi kaunan ma mu tafi lahira mu je mu game da Allah mu shiga aljanna inna amanna bi rabbina mu dai mun yi imani da ubangijinmu ne li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana kurakuran mu ai ma kana minna min al asani abinda muka aikata na zunubai khususan musamman ma ma akrahatana alaihi min asiri abinda ka tirsasa mana shi na yin tsafi an gane ko domin wasu malamai suka ce kamar yadda zamu ji arwayoyi fir'auna shi ya maida mutanen nan matsafa ta karfin tsiya shi ya buɗe makarantun koyar da tsafi kuma ya ce dole a rinka sama yaran mutane suna karatun tsafi saboda shi ya yadda da tsafi to za ka ga yaro in ya zo neman admission ko yana so ko baya so sai a tura shi fakalti na koyan tsafi to ta ƙarfin tsiya ya sa suka zama matsafa shi ne ma'anar wa ma a karhata na alaihi minas sihir wanda za ka ga yanzu ma irin wannan policy ɗin gwamnatoci suna amfani da shi wani lokaci idan an gane yara ba sa son su koyi ilimi kaza kuma ilimin zai wa al'umma amfani ko kuma zai wa su masu mulkin amfani to sai a ce a hana ba da admission duk wanda ya nema sai dai a kaza akwai da yawa mutanen da suka je suka karanci ilimin da asali ba shi ne choice ɗinsu ba ba shi suke so ba saboda an ce dole sai wannan za a ba su to irin wannan policy ɗin fir'auna ya yi don ya tirsasa wa mutanen ƙasarsa su koyi tsafi to sai ya hana bayar da admission a kowane faculty sai na koyan tsafi haka wasu malamai suka ce ya rinka tirsasa wa 'ya'yan mutane suna koyan tsafi suna zama matsafa to shine abin da suka faɗa a nan wa ma akarhatana alaihi min asiri kuma muna son Allah ya gafarta mana sakamakon tirsasa mu da kai na koyan tsafi da kuma yin tsafi linu linu arida bihi ayatallahi ta'ala wa mu'jizata nabihi kuma daman abin da kake so shine in mun iya tsafin mu zo mu rinka jayayya da ayoyin Allah mu rinka jayayya da mu'jizozin annabawa ibnu kasir yace rawa ibnu abi hatim al-imam ibnu abi hatim ya rawaito hadisi an ibnu abbas daga abdullahi dan abbas fi qawlihi wa ma akrahtana alayhi min as-sihr abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da yazo fassara wannan aya wa ma akrahtana alayhi min as-sihr da abinda ka tirsasa mana na tsafi قال سي ابن عباس يتي أخذ فرعون أربعين غلاما من بني إسرائيل فرعون يسا أنكامو يارا متن أربعين نبنو إسرائيل فأمر أن يعلم السهر يتي أكويا مسو صافي وقال كما يتي علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض كويا مسو إرن صافن دباوان ديسان إرن سماء الدنيا دنس زمقا ورتتو قال ابن عباس عبد الله بن ابو زيد فهم من الذين امنوا بموسى da haka waɗannan yaran guda 40 da fir'auna ya tilasta musu koyan tsafi to suna daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi Musa su ne suke cewa inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana da haka ibn abbas ya ce wa hum min alladhina qalu amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahatana alayhi min asiri su suka faɗi wannan to sannan da ya ce wallahu sai suka ce wallahu khairun wa abqa kuma mun san Allah shi yafi alheri kuma shi yafi shine wanzazze domin fir'auna ya ce wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai su kuma suka ce wallahu khairun wa abqa ai khairul lana minka Allah yafi mana kai wa abqa ai adwamu thawaban kuma ladansa shine dawwamamme mimma kunta wa'adtana wa mannaitana sama da abin da kai mana alkawari kai mana burin zaka bamu innakum idan laminal muqarrabin cewa in kun yi nasara za a mai da ku cikin na hannun dama ibnu kasir ya ce wa zahiru abin da yake fitowa fili gwargwadon yadda qur'ani ya nuna anna fir'auna tayi fir'auna la'natullahi alayhi Allah ya tsine mar sammama ala zalika duk da haka yayi kunnan uwar shegu sai da ya cika abin da yace zai musu na fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakal sai da ya kashe su ya sassara hannuwansu da kafafuwansu kuma ya tsitsire gawawwakin su a jikin kututturan dabino dabino wa fa'ala bihim rahmatan lahum min Allah yayi musu hakan amma shi kuma Allah a sanadiyar hakan sai ya ji kansu wali hadha qala ibn abbas wa ghayru hu min salaf shi yasa abdullahi dan abbas da wani sa daga cikin malaman magabata suke cewa asbahu sahara da safa sun waye gari suna matsafa wa amsau shuhada da yamma kuma sun yammata suna masu mutuwar shahada sai Allah ya ce
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا na'am ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى mhm.
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Ubangiji madaukakin sarki ce innahu lallai yadda lamarin yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda yazo wa ubangijinsa yana mai aikata miyagun laifuffuka shine ma'anar mujrimin an gane ko to fa inna lahu jahannama haqiqa wutar jahannama tana nan tana jiran sa la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu a cikin ta ba kuma ba zai yi rayuwa mai kyau ba kalmar mujrimin daga al-ijram ne al-ijram shine aikata babban laifi kamar da turanci ka ce criminality Na.
da ka mujrim da larabci daidai da criminal ne da turanci shine bahaushe yake cewa dan ta'adda mai aikata muggan laifuffuka to mafi girman laifi ta fuskar muni shine shirka da Allah shine number one mai biye masa sai kisan kai mai biye masa sai zina an gane ko Ba.
shine Allah ya ce bayan Allah na kwarai ba sa wannan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا to da ka dai mujrimai kenan shine Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun a wata ayar ce fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin to da ka dai al ijram shine babban laifi mujrim shine mai aikata babban laifi da ka innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya al imam ibn kasir ce az-zahiru min as-siyaq abin da ya bayyana a fili na zubin zance anna hadha min tamami ma wa'ada bihi as-saharatu li fir'auna wannan maganar cikon zancen waɗannan tubabbun matsafan ne da suke wa fir'auna wa'azi da suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akratana alayhi min as-sihri wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman cikon maganar su ce ibn kasir yace wannan shine zahiri yuhadhirunahu suna tsoratar da fir'auna ne min nikmatillahi daga azabar Allah kamar yadda shi ma yayi musu barazana da tasa azabar to su ma suna gaya masa azabar Allah idan ka ce kai za ka yi mana kaza to ka sani shi kuma Allah zai maka kaza kamata yayi kai ka ji tsoron na Allah ba wai ka ji- ka yi tunanin mu mu ji tsoron naka ba da haka suna tsoratar da shi min nikmatillahi daga azabar Allah wa azabihi da kuma azabarsa ma'ana damƙarsa da azabarsa adda'imi dawwamamme as-sarmadi tutur wanda bai da iyaka wa yuragibunahu kuma a lokaci guda suna kwadaitar da shi fi sawabil abadi dangane da samun ladan Allah wanda yake na har abada al-mukhalladu dawwamamme da haka shine suka ce innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ay yulqihi Allah yawm al-qiyamati yalqa Allah yawm al-qiyamati duk wanda ya gamu da Allah a ranar lahira wa huwa mujrimun yana mai dauke da muggan laifuka shirka kisan kai zina da ire-iren su to za a sa shi a wutar jahannama Allah ya tsare mu Amin.
to sannan ita wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya shige ta la yamutu fiha wa la yahya fa anzartukum naran tal a haka ne ko ubangiji madaukakin sarki ce la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa ba wannan ba cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا daidai da la ya mutu fiha wala ya haya ala to me yake nufi da baya mutuwa baya rayuwa ta gari a dai lahir a cikin wuta ba mutuwa kamar yadda aljanna ma ba mutuwa in dan aljanna ya shiga aljanna to jin daɗi ne har abada ba maganan mutuwa in dan wuta ma ya shiga wuta to shi kuma azaba ce ba maganan mutuwa tare da dukkanin abin da ke sa a mutu din fa yana samun sa duk wani hadari da ka san a duniya idan mutum ya shige shi zai iya mutuwa to a wuta dan wuta yana shiga irin wannan hadarin amma ba zai mutu ba domin a duniya cikin rahamar Allah da tausayinsa ga bayi wani lokaci in ciwo ya ciwo sai Allah ya kashe ka mutuwar sai ta zame maka hutu ma'ana ciwon ya warke shi yasa za ku ga al'adar Hausa idan mutum yana rashin lafiya sai ya mutu wani lokaci iyaye sai ka ji in an ce ya me jiki sai a ce a jiki ya warke me yake nufi jiki ya warke ya mutu saboda idan mutum ya mutu duk wata azabar duniya dai ta kare sai dai in ma a lahira za a yi masa azaba to a fara masa waccan wani lokaci mutum yana fama da wani ciwo kuka yake sai ka ga danginsa ma sai sun rinka masa fatan gwandamawa ne ya mutu ya huta ka wani lokaci shi da kansa ma zai rinka fatan ina ma in mutu in huta to amma a wuta duk wata musiba za ta samu dan wuta amma kuma ba mutuwa ba mutuwa shine Allah yake gaya mana hatta abincin wuta in an ci inda a duniya mutum ya ci shi mutuwa zai amma a wuta an kaci ba za ka mutu ba sai a bakka da shi ya ke maka azaba guba ce ta ta tsantsanka maka hanji kuma ba za ka mutu ba min wara'ihi azabun ghalib يتجرأه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ويسقى من ماء صديد كيفو za a rinka shayar da ɗan wuta min ma'in sadidin ruwa na gyambo ubangiji ya ce ya tajarra'u haka zai rinka kwankwaɗa wala ya kadi sai buhu da ƙyar zai rinka haɗewa wa ya ci hilmautu min kulli makani duk dalilan mutuwa za su rinka zuwa masa ciwon ciki ne wanda in a duniya ne sai a mutu dan shi fashewar zuciya ce da bugawata in a duniya ne sai a mutu dan shi shanyewar kaza ne lalacewar koda ce lalacewar hanta ce duk in a duniya ne sai a mutu dan su amma shi a wuta duk sun faru ba mutuwa shine ma'anar waya atihi al-mautu min kulli makan ay asbabu duk dalilan mutuwa sun zo masa amma wa ma huwa bi mayyitin ba zai mutum ba saboda mun bar shi ne dan ya ci gaba da azaba dan dan azaba shine Allah ya ce wa min wara'ihi azabun ghalid azaba mai raɗaɗi tana nan tana tare da shi yan wuta za su rinka burin ina ma su mutu wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka zaka ji suna kururuto su ruwa suna kiran mala'ika maliku mai tsaron wuta dan Allah ka ce ubangijin kai kashe mu mu huta qala innakum makifun sai a ce musu a'a ba mutuwa haka za ku rayu haka za ku zauna to shine إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا بزي متباكو بزي رايوا مي دادي با irin ta yan aljanna ko ta kwanciyar hankali ko ta nutsuwa irin ta duniya ma akalla to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana anan a wata ayar ce la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kullu kafur la yuqda alaihim fayamutu ba za a zartan musu da hukunci ba na mutuwa ballanta nasu mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu azaba su yan wuta sai Allah ce kazalika najzi kullu kafur irin haka muke saka wa dukkan wani tantirin kafiri Allah ya tsare mu Imamu Ahmad dan Hanbali Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma ahlul nari alladhina hum ahluha su fa yan wuta wanda za su dawwama a cikin ta fa innahum la yamutuna fiha wa la yahayuna ba za su mutu a cikin ta ba kuma ba za su yi rayuwa mai kyau ba walakin unasun tusibuhum an-nar sai dai akwai wasu mutanen da wuta za ta taba su bi zunubihim sakamakon wasu zunubansu fayumituhum imata to irin waɗannan su ne Allah yake kashe su kashewa na ɗan wani lokaci ma'ana duk mutumin da aka sashi a wuta ba dan ya dawwama ba to shi idan ya sha azaba dan Allah ya sauƙaƙa masa tunda daman fitar da shi zai sai ya kashe shi a cikinta hatta idza saru fahaman har idan wuta ta ƙona jikinsu suka zama kamar gawayi udhina fi shafa'a daga nan ne sai Allah ya bada izini ya ce aje a yau ceto faji abihim sai a zo da su daba'ira daba'ira jama'a jama'a fabuftu ala anharil janna sai a zo a watsa su a cikin korama aljanna fa yuqalu sai a ce da su ya ahlal jannati afidu alaihim ku yan aljanna ku dan san musu wani abu na jin dadin ku fa yanbutuna nabatal hibbati takunu fi fi hamilis sayl sai kaga suna tsurowa irin tsurowar kwayar hatsi a gefen rafi an gane ko kaga wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa na sahihi kamar yadda imamu ahmad ya fitar da shi a wata ruwayar har ila yau dai daga imamu ahmad dan hanbali hadisin ubada dan sami allah ya kara musu yadda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aljannatu mi'atu daraja aljanna tana da matakai guda ɗari kafin haka bari mu fassara aya shine allah ya ce wa man ya'ti hi mu'minan wanda kuma ya zo wa allah yana mai imani قد عمل الصالحات shi kuma yayi aiki na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to su kuma waɗannan suke da darajoji madaukaka ma'ana wani kan wani wani kan wani aljanna upstairs ne wani kan wani gini ne sama sama darajatun ba'daha fawqa ba'd gini ne sama wani akan wani wani akan wani gwargwadon aikin ka gwargwadon ɗaukakarka gwargwadon matsayin da Allah zai baka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu mi'atu daraja ita aljanna hawa hawa ɗari ne da ita ma baina kulli darajataini tsakanin hawa kowanne da na saman sa kama baina sama'i wal ardi tsawon kamar tsakanin sama da ƙasa ne wal firdausi ita aljannar firdausi a alaha daraja ita ce kololuwar aljanna ita ce na ƙarshe hawan ƙarshe wa minha takhrujul anharul arba'a waɗannan korami da aka ce na aljanna guda hudu koramar giya koramar nono koramar zuma koramar ruwa duk daga aljannar firdausu suke gangarowa wal arshu fawqaha al arshin Allah kuma shine a saman firdausil a'la shine manzo Allah ce fa idza sa'altumullaha in za ku roki Allah aljanna fas'aluhu al firdausa to ku rinka roƙon sa ya baku firdausil a'la shine irin abin da ba shi yake cewa an za a roki Allah a roke shi da babban masaki eh hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah ya ce inna ahla illiyina yan aljanna da ake kiranta da suna illiyin la yarawna man fawqahum wanda ita illiyin ita ce aljanna ta ƙasa hawan farko manzo Allah ya ce to yan wannan aljanna la yarawna man fawqahum suna ganin wanda suke sama da su kama tarawna al-kawkabal ghabira fi ufuqis sama irin yadda ku a yanzu kuke ganin tauraro mai nisa a sama litafaduli ma bainahum saboda tazarar da ke tsakaninsu kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah tilka manazilul anbiya'i wancan wajaje da ake kallowa kololuwa na annabawa ne kala sai manzo Allah ya ce bala a'a ba na annabawa bane wallazi nafsi biyadihi naran sai da wanda raina ke hannunsa rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina a'a waɗansu mutane ne da suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanni daidai da in wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati kenan ko fa ulaika lahum ad-darajatul ula hadisi yazo a cikin sunan na Imam Abu Dauda manzo Allah ya ce wa inna Ababakr wa Umar laminhum wa an'ama Abubakar da Umar suna cikin yan aljannar da za a ba su manya-manyan aljannatai madaukaka kai ma sun fi kowa jin daɗi da ni'ima a ciki Allah ka samu ciki da rahama to shine sai Allah ya ce jannatu adani ita ce dai aljannan nan da ake kira da jannatu adan ita darajatul ula din ita ce dai jannatu adanin aljannan nan madawwamiya wacce in an shiga ake dawwama kalmar adanin ai iqama aljannan da in an shiga ba fita dawwama ake wanda wannan ma yana daga cikin ni'imar aljanna wanda ta bambanta da ni'imar duniya duk wata ni'ima da ka sani a duniya dan adam sai ya fita daga cikinta ko ta kare ta bashi ko shi ya kare ya batta to amma ni'imar aljanna in an shiga ba fita dawwama ce ubangiji yace ta jirimin tatil anharu korami suna gudana ta karkashin gine-ginanta khalidina fiha yan aljanna za su dawwama a ciki ai makisina abadan wa zalika jazaa'u man tazakka wannan kuma shine sakamakon duk wanda ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da kuma dukkanin miyagun ayyuka kalmar tazakka ibnu kasir yace ay tahara nafsahu min ad-danasi wal khubuthi wash-shirki wa abada Allah wahdahu la sharika la ya tsarkake zuciyarsa daga daudar zuci da barnar zuci da shirka wa Allah kuma ya bauta wa Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya wattaba al-mursalina fima ja'u bihi kuma ya bi manzanni cikin abin da suka zo da shi min khairin na dukkan dangin ayyukan alkhairi saboda lokaci ya ja sai mu tsaya nan domin gabace sosai ta karatu insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da' ad-din wa sur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ka yaye mana dukkanin damuwa ka kawo mana da dukkan sharri Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya bukatun mu daidai ko Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana damuwoyin mu daidai ko Allah ka fi mu sani Allah ka yayi mana bukatun mu na bai daya Allah ka biya mana damuwoyin mu na bai daya Allah ka kwaranye mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
ba da lada